وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatun wa littafin na nabiyun rahama sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna karatu ne akan sulhu hudaybiya da abubuwan da ya kamata a lura da su kuma a koya a ganin dangane da wannan su za mu tashi nan da mala ya kawo hikamun wa akam sai kada su hudaybiya yadda hikimomi da za a koya da abubuwan da ya kamata a lura da su dangane da abin da ya faru na wannan sulhu da manzon Allah ya yi da kureshawa a hudaybiya balaki cewa laƙaji jama ta hadihil gadwa العظيمة النزل من الحكم والأحكام يتللي ودروس وعبر yace wannan sulhu da biya da aka yi yana kunshi abu na farko yace laqad hawala urwatu bin mas'ud ko yace hakika da kada na farko da ƙurisha suka aiko urwa bin mas'ud ya yi ƙoƙarin ya cusa tsoro a zuciyar musulmi ya jefa musu wani salon yaƙi na dabara in ba a manta ba tattauna da suke da manzan Allah bayan sun yi ɗan jawabai sai ke cewa to yanzu ya muhammadu waɗannan fa da nake gani tare da kai ma'ana sahabban kan nan ni ina ganin waɗansu mutane ne masu alamu na yaudara da kuma tsoro game da su in har ka ce za ka yaƙi da mu to za su gudu ne su barka ba za su yaƙin tare da kai ba saboda sun san irin ƙarfi da muke da su sojoji mu shawa. wanda wannan dabarar yaƙi ce a tusa tsoro a zuciyar mutum kamar yadda masu hikima suke cewa wai faɗuwar gaba asarar namiji ko in gaban kai riga faɗa ba ka tsorata to shikenan kai ba za ka iya abin da ya kamata so yayi amfani da wannan salam don ya jefawa su musulmi tsoro ya ce ya shunnu alal musulmi na harban an nafsiya hatta ya hazimahun ma'anawiyan ya yi ƙoƙarin ya cusa wa musulmi wani tsoro salon jefa tsoro da razani a zukatansu ta yadda wannan ne zai ba da dama ko da yaƙin za a yi mana ko da a ce da manzan Allah bai zaɓi sulhun ba ya nemi aje a yaƙi to irin bayanan da shi wannan ya kawo a tattauna da manzon Allah zai jefa wa muminai rauni da kuma tsoro inda a ce sun ɗauki abin da ya faɗa ina fata an gane ya ce fastakdama ko an tarar isha'a sai ya amfani da wani salo na jefa razani da tsoro a zuciyar abokin tattaunawa ya nuna musu cewa ai abin da yake gabanku na dakaru ba za ku iya musu ba ya ce falawa habi kowace ƙurashin al'askariya sai yake nunawa su musulmi a tattauna da yake da manzan Allah irin wai ƙarfi da tattali na sojojin ƙurashawa ya to yanzu waye ka taɓa ji a cikin mutane a laraba kafin kai ya zo ya yi wa mutanensa ya kawo musu farmaki ƙabilarsa danginsa jininsa duk ya gama da su ka taɓa jin haka to in ma kuma hakan ka zaɓa za a yi yaƙin to ka sani fa ƙarfin da mu muke da shi ne soja da tattali wa'annan abokanan naka wallahi ina ganin daga an ce yaƙi da yi za su gudu ne kawai su bar ka a banza saboda sun san su waye ƙureshawa kamar yana ziga kansu da nunawa kuma su abokan saurare cewa su ɗin waɗansu ne ko kamar da ga ƙasashen hatta turawa a tasarsu akwai jefa tsoro a zukatan mutane kaga a shekarun baya can can mutane da sun dauka cewa America ko me kake tana kallon kama a duniya ko me kake duk inda kake ma tana kallon ka bai mutu ba kaman kira a kenan kidan ko ko yana yi yawa sai aka tusa mutane wannan tsoron kowa ke tsoron su kamar waɗansu mala'iku to duk wannan salo ne da dabara na jefa al'umma tsoro da kuma radani a zuciyoyinsu نعم معتمد الألام المبالغة في التصوير الموقف بأنه س... sayu'awlu li sulhi quraish la mahalata sai ke nuna manzon Allah cewa lalle fa in har yakin ma za a yi mu quraisha mun yi shiri da tattali wanda kowa ya san karfin sojojinmu to da kenan kamar a gefe guda yana nuna wa manzalar sahabbai cewa dole fa sai dai su zaɓi a zo a yi sulhu kar ba maganar yaƙi ba don in har yaƙi za a gwabza kamar ba za su iya yiwa ba za su iya cimma ƙureshawa ba duka wannan dabara ce ta jefa tsoro a zuciyar shi abokin tattaunawa ya ce li'iƙa'il fitina wal irbaki hisbul muslimina ya yi ƙoƙarin jefa fitina shine karye wasu ko tsoratarsu a ne a rundunar musulmi kai da ko da yakin suka zaɓa ba sulhu ba to an riga da yawa sun riga sun sare kaga an taho mutum kusan dubu goma sha to kenan yanzu ba za a iya tafiya gaba ɗaya a yakin ba ya riga jefa musu tsoro na jawabi da kuma bayani ya ce kama hawala idan aful menene asikat banal alqa'id wa junurihi kamar da kuma gefe guda sai kokarin jefa wata fitina tsakanin shugaba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa ta yadda yake nuna manzon Allah ai sahabbanka ba za su iya zama tare da kai ba in har yaki kan raba ayi to za su gudu ne su barka a wancan bangaren ya jefa tsoro da razani a zakatan su sahabbai kenan a ɓangare guda kuma yake ƙoƙarin cewa ya nuna manzan Allah kamar tsakanin shi da sahabbansa babu biyayya babu da'a tsakaninsu ta yadda in suka nemi a yaƙi to wai yana nuna masa ai za su gudu ne su barka duka wannan salon siyasa ne da ake ce masa hatta a duniyar turawa yaƙin tatar baka ba yaƙi aka gwabza ba amma an cusa mutum tsoro da fargaba a zuciyarsa na fata an gane to ya yayi wannan dabara dan daga cewa ya raunana ɓangaren musulmi su sun samu ɗaukaka a cikin wannan abin da zai faru ya ce inda ma ƙallin nabi sallallahu alaihi wasallam sanda ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inni la ara ashwaban minan nasi khaliqan an yafirru wa yad'uka yace wallahi ina ganin waɗansu mutane daga sunan waɗansu ba jarumai ba ba jajirtattu ba ba masu biyayya ba da an ce za a yi yaƙi ya Muhammadu guduwa za su barka. Na fata gane, haka zai jefa inda a ce ba da manzan Allah suka tattaunawa ba, da wani ne kawai daga cikin sarakunan duniya, zai saka masa wata shubuha a cikin zuciyarsa. Sama da yake manzan Allah manzan Allah ne, sallallahu alaihi sallama, ya san duk wannan dabarun, da ka hankalinsa a kwance ya ci gaba tattauna da shi, ya ce illa adnako, haka ne ko? yace illa ana tilkal muhawalati kulluha tahattamat amamul imanul amik duk wannan kokarin da shi yayi na jefa tsoro da razani a rundunar musulmi yace bai yi wani tasiri ba saboda me ya tsaya ne a gaban waɗansu mutane jajirtattu masu imani na gaskiya su manzon Allah ne kaɗai a gaban su kuma sun yi alƙawarin za a je a yaƙi ƙudeshawa ko da ba bushirin yaƙi da ba zo da shirin yaƙi ba ko yaya ake hakan za a je a yaƙi in dai har manzon Allah ya ba da dama saboda su a gurin su sun riga sun tafa kan imanin cewa in kai yaƙi a wannan tsarin in kai ka mutu aljanna ina fata an gane in kuma kai ta nasara ba a kashe ka ba misali ba a kashe mutum bai samu shahada ba to kuma me zai samu ganima kuma ga lada to wanne ne a cikin mai asara a ciki babu kuma tsarin sahabbai su mai suke so a ruwansu kullum shi ne neman yardar Allah to wannan imanin nasu yana nan daram a zuciyarsu za ka jijja wannan da yi ko a kwalarsu su so suke ma mazan ya zaɓa yaƙin ma ko ba don shi ba ne shugaba kuma ya tsaya akan fahimtarsa da kuma abin da yake su ba sani ba da su ne yaƙin nasu ce a je a yi ya ce wata kawinin daƙi wanda yake an samu imani na gasken gaske wasafful islamil marsus da kuma rindinar musulunci din a lokacin ita tana haɗa ne cif cif ba baraka a cikinsu tunda shugaba shugaban kamar zan Allah ne to wani shakku za kai wani asara za kai wani gudu za kai da me yake ka baraka a cikin mutane shine a samu munafurci da kuma yin auba dan Allah ba kowa da manufarsa duniya ba wai ta gaskiya ba ko to saka ga saka ga an samu baraka wannan ya fita a wannan siyasar ya koma watan saboda asalin manufar ba dan a taimaki talaka ba ne kowa yana idan ya kare muradinsa ne kawai Allah ya kiyaye ya ce abu na biyu wa min alko wa min almufawadat arraya allati hasalat fi asna'il mufawada ma urwat bin mas'ud wallati tadullu ala qudrati hadha ad-din ita daga cikin abin da ya faru wanda yake abin burgewa ne abin mamaki ne abin ajinjina sahabbai ne da ake tattauna tsakanin shi manzon Allah sallama da kuma shi wancan urwa bin mas'ud me ya faru shine zamu karanta yanzu mu jiko yake nuna me yake nuna mana karfi na addini da matsayin imani da yan har mutum ya ce ya imani na gaske to yana yanke alaka ne da kowa da kowa sai ya daura alakarsa gaba ɗaya da ƙaunarsa ga Allah da manzansa musamman su sahabbai shi sa ma Allah ya yabe su yaban da biyo wani ba a cikin mutane saboda lokacinsu mutum yana maka yana kan addinin ba musulunci ba ga danginsa ga 'yan uwansa da kowa da kowansa radda ya musulunta to sai zaɓi manzan Allah ya bar sauran danginsa yadda za a zo a yaƙi kamar yaƙin badar kaga an yaƙi tsakanin zuri'a ɗaya ƙabila ɗaya 'yan uwan juna bambancinsu shine wa'annan suna kare imani ne tare da manzan Allah wa'yancan kuma suna kare kafirci ne da kuma bautar gumakansu amma zuri'a ɗaya ce shi yasa farkon yakin ma suka ce fito mana da mutane jarumai daga ɓangarenka su suka fito mutum uku daga ƙureshawa sai manzala ya turo waɗansu ‘yan madina suka fito su uku sai suka tambaye su ‘yan maka kuɗin su waye suka ce mu al'ansar ga ta na ranmu da ku ku koma a turo mana ‘yan danginmu ƙureshawa ‘yan maka su muke su yakin da su kuma aka turo su kuma aka yakin to kaga wani nuna maka tsantsar imani da kuma tsantsar fifita Allah da manzansa akan komai wanda wannan shine imani na farko idan mutum yana son Allah da manzansa to zai waye gari duk wanda zai iya taba hurumin Allah da manzansa kowane ne shi ko me dinka zaka yanke alaka da shi ina fata an gane har ma manzo Allah yake faɗa cewa da daga cin mutum ya samu zaƙin imani abin nufi imanin kai takaitin batsa ta yadda za ka fifita Allah da manzansa akan kowa ko da wannan ɗin kowa ya ɗinka ne haga alaƙa ta juna gabaki ɗin tan kaɗa ta na farko ka ce mahaifanka ko na biyu fa ‘yan uwanka da aka haife ku tare yayanka ko ƙaninka na biyu fa na uku fa ka zo ka ce matarka da ka aura ko kuma kafin ita ka ce danginka wanda ba a ku tare ba ne wannan ɗan babbanka ne wannan ɗan kawunka ne wannan ɗan wayaɗinka ne ko haka shi ne ashira sannan ka zo ka ce mai matarka sai kuma ɗan da ka haifa to duk waɗannan ɓangarori guda huɗun idan imaninka ya kai yadda ake so za ka iya yanke alaƙa da su gaba ɗayansu in suka bar Allah da manzansa kuma za ka ji baka nadama ko baka ma tunanin komai game da su yadda ka san baka taɓa sanin su ba ɗaya daga cikin ‘ya'yan an ba da labari ta dana babakar kafin shi yaron ya musulunta lokacin da ya musulunta ba an taho yakin badar ya fito a tawagar kafirai babansa shi ne mai sakon in kaman na manzan Allah sallama aka gama yakin badar aka koma daga baya zo musulunta sai ke ba baban shi labarin cewa a yakin badar fa ka sha na fito ta bayan ka babu kowa tsakaninmu kawai ka juya baya sai daga kai ne sai in juya in tafi saboda kai ne babana ne ta za baka da kuma wallahi da ni na ganka irin haka da na jima da kashe ka saboda ba ka zo yaƙa manzon Allah ka zo yaƙa na fi ni kuma ƙaunarsa a kan kai to wannan shine asalin imani ina fata ka ne yasa wanda ya je badar Allah mar yabo na musamman saboda yaƙi aka tsakanin ƴan uwa da ƴan uwa kaga fa a lokacin manzon Allah da ka zaka mu babban zafa kanin mahaifinsa ana rundunar kafirai shi ma zo a yakin da shi haka aka rika aka yi wannan yakin amma saboda tsantsar imani ko akwalansu saboda sun zaɓi Allah da manzansa akan kowa to irin wannan imanin ne idan baka same shi ba to imaninka low current akwai matsala a ciki ina fata an gane yasa idan imaninka ya kai kawo to kana son Allah ne da manzansa da kuma duk wanda yake son Allah da manzo ko da waye shi kuma kana ƙin duk wanda yake ƙin Allah da manzo komai alaƙar ka da shi to da ka samu wannan ka ji shi a ranka haka to shine ka samu cikakken imani ka samu tajiya imaninka Allah ba mu irin wannan imani da zaka iya rabuwa da kowa da komai akan Allah da manzansa kisa Umar dan ka tsaya cewa manzon Allah wallahi ina son ka fiye da komai da kowa in ban da raina Umar gaskiya ya faɗa ya faɗa abin da yake gaskiya ne a lokacin saboda ya ɗauka cewa ƙaunar manzan Allah ana yin ta ne idan ke ƙaunar kowa a cikin mutane yanzu da kake ƙauna a cikin mutane in ba manzan Allah ba ai haka da alakar ku zaka iya bashi koman ka in banda ranka ina ba ta an gane to sai ɗauka haka sun zala mara gyara ce a hatta al'ana ya umar ai har yanzu imanin ka bai cika ba ai ni imani imanin dan adam ba zai cika ba har sai hatta akunu ahabbu ilaihi min malihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in imanin ka bai tuka ba sai kana kauna ta inji manzon Allah kana kaunar manzon Allah sama da iyayenka da ƴaƴan da ka haifa da kowa da komai shi kuma fadar wannan abun akwai sauƙiya ba fada zaka ce mu ne ahbabu rasulullah suna fada ko suna fada su ne masoya manzon Allah kaza kaza kaza amma a cikin kalma daya zai nuna maka cewa ba manzan Allah ke kauna ba akwai yana son wani abu sama da manzan Allah daga ciki akwai alamar cewa manzan Allah ya bada wani umarni ya tabbata sunnar manzan Allah ce amma kai a al'adar garinku yin wannan abun wani abu ne kamar na ba ba a saba da shi ba sai kuma ka ji cewa to bari yanzu ka bi al'adar taku don tsoron kar a zage ka kar a zarge ka kar a ma yarfe kar a tsane ka kana sane ka bi to wani kana san manzo Allah ba ka san manzo Allah ba ka san manzo Allah ka waye gari dan uwanka ko danka yana aikata wani aikata akan wani abu da ba tsarin manzon Allah ba kamar bayani na sunna ya ji ya sani kuma ya ki denawa kuma ka ci gabar zama da shi duk wani alamu ne cewa imaninka akwai saura a ciki ina fata an gane to shi nake cewa alwala'u wal bara ana yin su ne based on kana son wane ne saboda yana son Allah da manzansa kuma kana kin wane ne ba dan shi wane bane saboda yana kin Allah da manzansa shi kaje kai baka alaka da shi shikenan an zauna lafiya don san da ka samu wannan to shine ake zaka gane menene imaninka ina imaninka yake to abu ne wanda aiki ne mai karfi yana da wahalar aikatawa sai wanda Allah ya taimake shi amma a faɗarsa a baki ba wahala ka ce ai mu ne muke son manzon Allah mu ne masoya manzon Allah mu ne ƴan kanzullahi mu ne ahbabu rasulullah duk mutum zai faɗa amma yana zuwa yin aiki sai kaga ya kama sunnar wani zindiki ya bar ta manzon Allah ya fi kaunar ayabu wani a bar manzon Allah ya fi kaunar hanyar wani ya bar ta manzon Allah to haka wannan ya zama kaulin bila amalin kenan Allah tsare imanin ina miki yace to tahawalal insan yace anan zaka gane kudura ta musulunci imani in ya shiga cikin mutum to tahawalal insan zai canja dan adam min shaydanin maridun daga za shaydani ne shi mai tsaurin kai ne mai ta'addanci ne da su ne ɗan iskan gari duk wani abu na asha su ne on top amma da ya samu da'awa ta musulunci ya karbi imani ya karbi sunna kuma ga canja daga wancan din da kazan hijiya ko sai da kuma cikakken mutum mai imani cikakken mutum mai san Allah da manzansa yasa dan adam idan yana yin wani abu na asha in dai ba kafirci bane musulmi ne shi to kullun kana masa fatan Allah shirye shi kada ka masa tsinuwa manzala ya hana a tsine wa mutumin da yake ta kaba'ira a zamanin manzala na raye akwai wani sahabi ne ana ce masa Abdullahi al-Himar ake masa lakabi saboda mutum da irin mai barkunci mai ban dariya yana zuwa ga manzo kullum sai ya zo makarantar manzo Allah masallaci kuma kullum ya zo sai ya saka manzo Allah dariya saboda mutum da mai barkunci da wasa haka amma kuma kullum sai ya sha giya hmm? kuma a kawo shi a mara bulala a masa haddi kuma goma ya ƙara sha eh wani sahabi ransa ya ɓaci ya ce aka kashe wata da ya ce wannan mutumin Allah wadaransa kaman ka faɗa ka da Hausa wani irin mutum naka kulle ya kasa manzala maka budala manzala ya ce a kada ka tsara faɗan wannan kar ka taimaki shaidan akan dan uwanka musulmi yace shi fa wanda da kake ganin shi fa rajulun yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu shi din duk da yana hangiyar yana son Allah da manzansa waye ba da shaida kansa manzan Allah ne saboda kamar addu'a ya shiru shan giya ka ba ira ba kafirci ba ne isa an kaga mutum aka ta aiki na ashe na sabo ɗanka ne Allah kiyaye ko ɗan uwanka ko abokinka ko waye kar ka masa mummunar addu'a kullum ka masa addu'a Allah ya shirye ka Allah ya shirya ka mutum nawa ne suka taso a da farkon su mutanen ashe ne ‘yan ta'adda ne, amma daga ba kuma Allah suka masu shirya. Akwai Fudaula bin Iyad, ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ne, babban malami na cikin tabi'ai. Asalin shi ɗan fashi da makami ne. Ɗan fashi cikakke kwai tsoron sama yake. Kamar a taimaka an da Bello Turji. Haga aikin yamma waya ba bai tsane shi ba. Waya yake son ya jeji labarinsa. Kowa na masa addu'ar dammarawa saboda zaluncinsa ko? To kusan haka ya zama lokacin. Wata ran ya zo wani gida zai balla ya shiga ya je ta'addancinsa da daddare. Sai kawai ya ji a gidan mai gidan yana karatun Qur'ani ko qiyamul layli ko kuma tilawarsa kawai yake yana karanta daidai wata aya da Allah yake cewa alam ya'ni lil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah wa man zalama min haqqi zuwa karshen aya lokaci bai yi masu imani bane yaranto zuciyarsa tana raurawa tana risnawa saboda an ambaci Allah lokaci bai yi ba ki kuma ya kama ka tangare tsallaka aka za ayar kasa yi ƙur'ani da kana bin sayo da gobe to da kai yake magana kullum domin dan kaka saukar da shi dama sai dan kai baka da imani ko baka san larabci ba kaza mutum zai hada ƙur'ani gaba ɗaya bai san ma'anarsa ba to ga wannan akwai matsala ce yana ji shi kawai kamar da shi ake yayi shiru ya ji an maimaita ayar kuma kaga Allah ne yake tambayar duniya yake tambayar masu imani yanzu lokaci biyu masu imani ba su samu nutsuwa da kuma tsoron Allah a zuciyarsu saboda abin da lake so cikin Qur'ani kaza kaza kaza kaza kawai ya sace katangar yace ya Allah lokaci yayi sai koma ya ta kuka ya tuba ba wanda ya san halin da yake ciki lokacin kuma kamar irin yanzu ne ana shirin tafiya mai aikin haji kawai ya je shirya to da tafi maka ma ya da tubansa a gaban Ka'aba ko ba ka bane tunda tanda gurare masu alfarma na musulunci ya kama hanya ya je ya sauka wani zango aka zauna ana zuba mutane ba san wahi ba tana sunansa aka sani ba shi fuskar sa ba galibi a danta da galibi haka ne ko yana wani guri na zauna suka saka cewa da Allah ku tashi mu yi ayari mu sauri mu tafi kar wannan matsiyacin ya zo tare hanya yana ji kowa tsoron sa yake ji ku tashi mu kama hanya kada wannan tudelin mu je lokaci kaza ya zo cin mana mana wulakanci yaga gaba da kowa rude a shiri kawai sai ta ce ya jama'a duba girman Allah ku nutsu fudailu ya daina yin sata ya daina tara hanya ya daina yin komai kidan lawa ya gaya ma kuma ka lace ku kidan lawa ita ku da ku nutsu mu tafi a hankali insha Allah ba za mu gama domin ya riga tuba ko ya gaya ma ce shi ya gaya mu kuma yake nan ba kuma haka akai to haga me lokaci ɗero da ya tuba ya daddada imaninsa ya dage da neman ilimin addini har ya zama babban malami a duniyar da yake rayuwa lokacin kuma asalinsa haka ne kuma yanzu kowa cin kudu ya bada labarin wani da ya sani wal Allah da dan kaza ne da su ne ɗan wrongs ko dan mala taimake min yanzu babu guraren shakkiyanci da sauransu ko wani daga cikin sha'irai yake cewa wai wai da idan kana neman sa shi ya faɗi da kansa yake kansa a kafa yace da idan kana neman wani faɗi sunansa sai ka ji shi a garden palace ko immunity ko unity ya ce amma yanzu kai na ya waye dukkan laifuka da na tuba ya Allah ko ba haka bane fagar wannan gune don in kai da dan gasho ne ka san me na faɗa yanzu imaye ko garden palace imayeti unity wasu wurare ne na asha lokacin to haka Allah ke abin sa shiriya ta Allah ce kisa kullun ka na yau fatan musulmi ya shiru kar ka mar tsinuwa dan ya ka ta wani abu na kaba'ir zunubi sai da kuma fatan Allah shirye ka Allah shirye ka to ran da Allah ya so da shiryar kuma sai ga dan abu kadan ya sa ya shirya tunda abin na Allah ne Allah shiryar da mu Allah shiryar da mu da zuri'ar ya ce wannan imani na musulunci sai ya maida mutumin da da shaidani ne dan ta'adda ila insanin fadil ya maida shi mutum mai daraja nabilun aka ce nabil ne kaman zababbe wanda ya kai matsayi a daraja da kyawawan halaye yanzu kuma sai maka ga wani ya waye gari babban malamin sunna ne kuma ya zahar da sunnar kuma aikinsa na sunnar ne haga na mutum aina bil kenan ai mai darza mai kima kowa in dai mutumin kirki ne yana mutunta shi yana jin daɗin ya san ya ji karatunsa ko ya zo gurinsa ko ya alaƙa da shi saboda an san shi da yaɗa da awar sunna kuma da aiki da ta a aikace da kuma a karance da irin wani za ka iya ganin wanda da can ɗan ashe ne kuma yi waye gari ya zama babban malami ma na suna kuma mai da'awa isa ba a cirewa mai rai cewa Allah da iya fi masa in dai mutum ba mutuwa yayi ba akan asha to ba a masa wannan mugun fata shi yasa manzo Allah sai yake nuna mana kullum ka nema ‘yan uwanka shirya, kai kuma aka sandiyar wannan kai ma sai kaga Allah ya shirye ka. Na fata an gane. Ya ce, faƙaɗi kana a hadu hurratun Nabi sallallahu Alaihi wasallam fi asna ilmu hadasa ɗaya daga cikin manyan masu ba bodyguard ɗin manzan Allah a wannan tattauna da ake, wanda ya tsaya kusa da manzan Allah. Waya bodyguard ba shi muna ga shugaba na zaune ga wasu kuma sun tsaya a gefensa kamar a yanzu gwamna ko shugaban ƙasa yana speech yana wani abu an zo wani taro dole a ko ɗansu manyan jami'an tsaro a gefensa to ɗaya daga cikin irin waɗannan na manzon Allah a lokacin ake tattaunawa da shi wakilin Qurayshawa shine wa yace to shine ma Urwa bin Mas'ud as-Saqafi huwa al-Mughira bin Shu'ba sahabi Mughira dan Shu'ba yace a lokacin Ibn Aki Urwa shi dan dan uwan Urwa ne ma'ana urwa ɗin da ake tattauna da shi akan wannan shi da jikadan ƙureshawa to shi mu gira bin shu'uba ɗan yayansa ne ko ɗan ƙanin shi shi kuma yana gurin manzan Allah shi kuma wani ga yazo jakada ne na mai na ƙureshawa kama lokacin ya riga ya saka hular kwano ya yi shiga ɓadda kama shi bai san waye bai gane shi ba gashi kuma a jikin manzan Allah yana tsaye idan shi wannan ya miƙa hannu ya taɓa gemun manzan Allah saboda ɗabi'ar larabawa taɓa gemun mutum ka ja gemunsa su agunsa ba cin mutunci ba ne. Fata an gane. Tun a zamanin jahiliya haka ne kuma har yanzu laraba haka sai. Har gobe man Allah yadda. Ba larabe ko wani ransa ne ya ɓaci za ku mashi kwana ban karɗe gemun kuma sa haka. To shi ke. Ma'ana ka girmama shi ka ba shi martaba ka ba shi. Amma kai kaga kaga yanzu ma Hausa Fulani mutum zo ja gemun ka kenan. a ga akwai matsala ko to al'ada ce kowa da wani guri irin abinsu abin da yake a garin wasu zagi ne a garin wasu kuma yabo ne yabo ne yasa an kaje guri kaɗa ka ne zaka kalli mutanen ya suke yi mu'amalar su sai ka zaɓa abu mai daraja suke kin girmamawa kai maka ka zama a layin masu daraja kar ka je ka ɗauko al'adar ta garinku kai a garinku abin kirki ne kuma ka zo kai a harsu ba sani a ga a ganka ba ka da mutunci ina fata an gane yasa an kaje karka na yawan magana ka zama mai shuru kana nazarin mutanen kana jin lafazansu da gaisuwarsu da kimantawa duka kokkoya kafin ka fara zantowa kana mu'amala da su ina fata an gane to shi mu gira bin shu'ab radiyallahu anhu dan uwan urwa ne mana da ne ga ɗaya daga cikin ɗan uwan shi urwa bin zubair ko dan yayansa ko kuma dan kaninsa bin mas'ud kenan li nafsi yace wa kana al-mughira qabla an yahdihi Allahu lil islam shaban fatikan sakri ko sakiran ya ce da kafin ya shiga musulunci shi gira saurayi ne da ya tashi a ƙuruciya irin ta jahiliya in ka samu dattijan da ya shekara saba'in zuwa sama in zai baka labarin da yarinta samarin wancan shekarun haka ai wani abu ne wani kala ko ko kuma kai ka tuna yanzu kamar sa'an nuna in ka tuno lokacin da kake yarinta samarin lokacinka ya suke yi abubuwansu ko za ga wadanda duk yasan su za a yi aure a unguwa a zo a tara a yi disko disko ake lokacin muna yara za mu gani na gaba gamu duk a zo a kwana ana disko a saka rediyo su ta rawar diskon su ba ruwansu a ta breaking dance da sauransu kaka kuma yanzu suka yi wannan abun sun zama su ne manyan alarammomi waɗansu su ne kaza waɗansu su ne kaza haka haka ne to kowane lokacin yarinta akwai wani abu da yake nasu na yarinta kuma na samartakarsu to bari kuma lokacin jahiliya ce a ɗabi'ar zahiliya kuma babban alfaharinsu in kana saurayi shi ne ka ɗauki ɗabi'a guda biyu zuwa uku shan maye da neman mata kamar da ɗarfa yake faɗa bin al'abu yana ziga kansa yana alfahari ko ya ce fama zala ta shirabul kumuri wa lazzafi wa bai'i wa infaƙi ɗarifi wa matsalali ila an ta hamadnil ashirata kullaha wa afarta ifadal ba'il mu'abbadi ya ce wai Allah ɗira zahiliya ya ce wai bai gushe ba ko tasirabul kumur shan kayan maye walazzati da kuma neman mata ya ce wannan shi ya zama shi ne babban al'amarinsa shi ne darinsa shi ne kuɗin kashewarsa mana duk abin da ya samu a duniya a ne yake karewa kaga lokacin kamar burgewa ne kamar a ce muka yi karin baya kara talatin arba'in waye mutum ya tafi abasha ko kabala matashi shi ne wayewa a lokacin a ce yana zuwa ana masa kiɗan gurmi ko wani abu a gidajen shirman nan shi ne yake ganin kamar ya zama mai izza ko a san shi a gari to lokacin su ma ka suke jahiliyar su bare ma a lokacin babu wani fa addini ko kaɗan fa ba a taɓa dilla sai da kawai labari amma a ga addini ka ce babu fa so su wannan shi ne birgewarsu to zaka shi ma ya taso a matsayin saurayi ne da yake irin waɗannan abubuwan kawai a tare a yi fashi da makami for pleasure a je farauta ko ba ka bane in kana bibin abin nan waƙoƙin jahiliyar larabawa za ka sun tafi farauta da 'yan matansu a yanka raƙumi a gasa a ci a sha giya a yi iskanci shi ne burgewa har ma shi wanta yake cewa wai wai idan har kai kana masa kana zamunsa wadda mai ta kashe kuɗinsa a gurin baɗala da iskanci ya ce ah ita to ai shi abin ya sake haka ya ce ya ga fa a raƙabra ya ce menene ya ce menene baitin ma da ke ba na musulunci ba ne ma ke zuwa ya ce wai a raƙabra bakhilin nuhasun bi malihi ka kabarin bagiyun fil badalati mufsidi yace dan na lura na ga da kabarin dan bindiga dadi wanda duk abin da ya samu ya kashe ya badala ya iskanci da kabarin wanda yake rowa baya ci baya sha duk iri ɗaya ne kada bambanci a ga wanda ai philosophy na jahiliya to amma cikin kabarin fa a bambanci yake cewa ma a wani guri ya ce fa in kunta la tasdiya daf amaniyati fazarni ubadir habi ma malaka yadi in har ba za ka iya hana ni in mutu ba to ka bari in riga mutuwa ta kashe kuɗi na dan gayu da dan bala dan abin nan dan jahiliya kawai ya samu kuɗi a narka shi a cikin ci a ɗebi samari a jenan a jenan a jenan Allah tsare imanin so shi tahin jahiliya kuma komo mun tashi mun gasbar baɗin irin waɗan jahiliyar mutum zai je abasha yayin marisa ya zo muna ta jifansa muna yara yayin marisa ya sha kafso da haka ne yana fada kusa ya fito ku fasa mar kai ya ce shi shi sarkin gasho ne ba kai kuma kwata kwace duk an yi wannan abu saboda me yana ga shine wayewa ya je kwana yana shirme ya fada ma wani ba kwana kwalbaci ma ko akan bola ya zo wucewa gaida tumakin angosu duk haka suke Allah kiyaye Allah tsare zuri'ar mu kaga daga fitowar da a wasu sunna ai an rage dai wannan abin gaskiya sosai sosai kaga saurayi matashi abubuwan addini a yanzu ai kaga alhamdulillah a wancan lokacin babu fa sai dai dai dai dai wanda ba a rasa ba Allah kiyaye mm to yake cewa kaga shi mu gira bin shuba kafin zuwan musulunci yace ai shaban saurayi ne fatikan ko sakiran yana ɗabi'a shi mara matasan jahiliya. Matasan jahiliya, wani daga cikinsa ya tafi hira da ‘yan matansa da wani waye, sai ya zanto take ƙauna ba ta da an rasa mai abinci ke a wurin, an tafi jeji a ɗanyi irin picnic ɗin da ke fara picnic. Aka rasa mai za a ci aka ce, oga ba fa abinci duk da sun ƙare su, a yanka raƙuminsa mana. Ko aka yanka raƙuminsa, aka gasa aka ci, to za a dawo cikin gari bai da raƙumi. sai ce ah to bari hau raƙumin wancan mana budurwarsa kawai ta rage masa hajiya dama kwawo da ke bukata to ka gari tun ba jahiliya ba zaune shakin salis Allah tsare imanu Allah tsare imanu yace ina muke yace qadiyal lidariqi yana zuwa ai fashi da makami ko gaira annal islama hawwalahu ila insanin aka to amma da ya shiga musulunci sai kuma musulunci ya mayar da shi wani mutum na daban da yana shaye-shaye neman mata fashi da makami kwace waye-waye da sauransu to da yazo ya karɓi musulunci aka mar bayanin imani da abin da Allah ke so da abin da Allah baya so kawai sai canja daga wancan ya da kuma wani mutum sabo daban mai manufa daban wannan shine musulunci kuma shine imani na fata an gane ina miki yace fa asbaha ko bi fadlillahi ta'ala min safwatil mu'minin almu'mina sai zanto a cikin zababbun mu'minai ma tun daga shi har ma a cikin sabai fa shine mutanen da jikin manzon Allah suke ba manzon kamar sune bodyguard din sa a yaki kaga ai special soja ne kenan ma a lokacin to kaga imani ne ya mai da shi wannan matsayin Allah samu dace yace fa idza yaqfu fi wajhi ko ammihi urwa sai gashi shi wannan mugira din ya tsaya a gaban babbansa naka ce ammi shine dan uwan mahaifi yayan baba ko kanin babanka sai ka ce wa am da larabci da Hausa ne ban san sunan shi ba har yanzu ko ba dai ban taba tambayar wani shahararren bahaushe ya ga mun ba kanin baba ko yayansa da Hausa me sunan shi eh ba eh a baba ne tama ko sunan sa ba za ba ba na ce yanzu misali kawu ba kanin mama ko yayan mama ana tamar kawu to wala Allah ma wani din ma akwai shi a Hausa ko ni ne ban sani amma daga su babu Allah eh su dai fulani sun wuta ce masa baffa kawai sai su wuce shi shi baffawa ne sai su faɗi sunansa mm mm baba karami to shikenan dai an je gane da kanin baba ko kan koyayen baba amma dai ana cewa ai yayar baba ko kanwarsa baba a hausa haka ne yayar uwa kuma ko kanwarta ta ce mata inna haga wannan duk ya fito shi ba matsala sosai to shine ya tsaya ce sai gashi ya tsaya gaban babbansa a gaban kanin mahaifinsa ko yayan mahaifinsa wa yamna'uhu min imsaki bilayhi sallallahu sai ke hana babbansa kanin babansa taba gimin manzon Allah ba mun karanta ba ba sai sa marika takwabi sai dake hannun urwa din ya kawo zai taba gimin manzon Allah sai dake shi ke ɗauki hannunka hattara ne ko yauwa hattara ne daidaita sahu kula yauwa ka san sarakuna suna riƙe wannan saboda a nuna mutum ladabi da kuma girmamawa yauwa mai mulki ba kamar ɗan yake da kowa ba ai ko abokinka ne na ƙuruciya yanzu ya zama gwamna to in ka je ka same shi a fada a ofis da kowansa to ka ba ka tamar excellency yauwa sai ka ce excellency sa ta yau kuma ka ce a dole yauwa in so ban ba kwara ka sai shi sai ka gamar abin da ka ga dama wannan babu dama mm yace yana hana shi wannan ya taba yimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nani muqarran iyahu bi ibaratin nabiyatin yana gargadi yana hana babban sa taba yimin manzon Allah ta nuna masa cewa zai daki hannunsa kuma ya janye jikinsa ya kula fa ya san da yake magana ma'ana aya tara eh hattara ne karka samu matsala yanzu yanzu na ai sama da kai yace haddad damiru urwa wannan abin da ake wa shi urwa na hana ki taba jikin manzon Allah gidan manzon Allah sai ki saka shi bacin rai ran sai ya baci to waye ya za ana ki taba jikin manzon Allah wannan abin ya bakanta masa rai na fata an gane sai didda da gashi na cikin damuwa to amma tattauna suke yace fayazdadu gadban wa haqqu nani wa hankan sai ƙara kuma shiga fushi da bakin ciki da ya ji cewa da ya tambaya a ƙarshe ce wai waye ne wanda yake duka na kana taba jikin manzo Allah saka ce masa ai mugira ne kaga san waye mugira dani a gunsa kuma ya taba tsaya masa ya masa garanto lokacin da ya ji aka ta wani abu na ta'addanci shi ya je ya kwato shi kuma yanzu zo na hana shi yana dukan hannunsa ba kara ba komai saboda bai san me imani ba shi a lokacin domin imani an fifita manzo Allah sama da kowa da komai a lokacin da manzala ya bar dama ma sai su kashe shi ma a gurin saboda manzala shine gaba da komai a gunsu to wannan kuma shine asalin imani yadda sai ya ƙara damuwa ya ƙara bakin ciki yace cewa ai mu gira ne yake masa wannan abu yace abu na uku ya kamata a lura wa min durus hadhihi al-ghazwa anna al-mushrikina wa ahli al-bid'i wal fujur ko wal buggat wal zalama idza talabu amran ya'azzimuna fi hurmatin min hurmati Allah ta'ala ujibu ilayhi wa'i'u yace ashe mun gane a wannan tattaunawar da manzon Allah ya nasluhu da shi da Qurayshawa ashe mun dauki darasi ya kamata mu lura cewa ashe su mushrikai ko ƴan bid'a ko fadirai ko albugatu wazzalama duk abu ɗaya ne azzalimai dabberawa ina fata an gane idza talabu amran in suka nemi ku sulhu da su a zo ai sulhu wanda wannan sulhun kuma zai kawo wani kare addinin Allah zai kawo a hana wani abu da Allah ma ya hana shi kar'ai kamar da ga yanzu wani gwamna daga cikin gwamnonin irin su Katsina Zamfara Sokoto Kebbi suna yin sulhu da wayannan ƴan ta'adda ba na yi ban lokaci to wannan abun ashe ya halarta na fata an gane saboda a gurin yin sulhun shine za su daina kawo mutanen ku hari za su yana karkashe mutane shi kuma a kashe mumini guda ɗaya ya salwanta ya salwanta ya mutu to matsayin abin agun Allah da girmansa zunubin wanda ya kashe mumini guda ɗaya da gangan to wanda ya je samu ɗakin Ka'aba ya take dinna kana ganin ta dai a sikirin in kuma ka taɓa da haganta dai da idan ka gata a ce ya je ya ruguza ta ya kwashe birkin ma ya zubar babu ita babu alamunta saboda ta'addanci to zunubinsa bai kai wanda ya kashe mumini guda ɗaya ba a gun Allah saboda ta kabar kanta idan babu ɗan adam a duniya ya ba ta da amfani shi sa duk wani abu da kaga Allah ya yi a duniya an yi ne saboda ɗan adam ya amfana da abin shi sa da Allah ya ɗauki ɗan adam a duniya gabaki ɗaya duk wani abun duniya Allah dan mara shi zai saboda ba mai amfana da shi yanzu rana da wata da wa duk dan kai Allah saka domin ka samu jin daɗin rayuwa ka bauta wa Allah ina fata an gane to haga ashe in har za a samu sulhu tsakaninka kana gwamna da su wa'annan yan ta'adda a daina kashe mutane a daina kwata dukiyoyinsu to a shawar sulhun ya halatta a yi shi ina fata an gane tunda yanzu Allah me yayi da wa'annan ƙureshawan shine ba za a yaƙi ba tsawon shekara goma ba zubar da jini kowa ya shiga inda yake so ya shiga lafiya ya fito lafiya manzala ce ya yadda a rubuta saboda me saboda gashi kuma suka ce masa karshe ba zai shiga dakin kyawa bana sai ce ya yadda tare da cewa an taho da nira a shiga bai wuce kuma kilomita ashirin ba a shiga gaba daya amma ce ya yadda zai koma madina tunda dai an yi alƙawari ba za a ƙara kashe musulmi haka kawai ba haka kare ran musulmi guda ɗaya matsayinsa a gun Allah da manzon Allah sama na fata kuna ganewa yasa ashe sulhu ya halatta a yi sulhu da azalimi in sulhun zai tabbatar wa muminai wani abu da yake kare addinin Allah za a bar mumini ya yawo a ban ƙasa ya je yazo cikin amana zai bauta wa Allah cikin salama to za a yi sulhu da shi na fata an gane mun koyi wannan a sulhu hudaybiya rahin sanin wani yasa ga da yawa daga cikin masu ikirarin jihadi suna yin abin da ba daidai ba suna jaza musulunci kaskanci ta bangare guda sun dauka kuma daga musuluncin masu ke ina fata an gane ya ce fi hurmatu min hurmatu Allah ta'ala ya ce ujibu ilaihi wa wuduhu to za a karɓa musu wannan abin kuma za a yi shirhu da su a shar'i akan haka saboda matsayin ran mumini a gun Allah shi Allah baya so mumini fa sha wahala kaidar ubangiji in kaga wani mumini yana cikin wahala da kaskanci ya kwana da yunwa to wani dan uwansa mutum ne yi sanadiyar wannan abin ma ba Allah ba ne. A ƙa'idar Allah idan ya mutanen na gashuwa, misali gashuwa, ba shi wani garinmu, birninmu kenan, ya kai sa mu sa misali mun kai mutum dubu ɗari biyar a gashuwa. To a ƙa'idar Allah ba zai saukar da abincin mutum dubu ɗari biyar ba ɗaya ba. Allah baya haka. Wannan mutum dubu ɗari biyar ɗin, to dukkansu ana saukar da abin da za su iya ci su rayu, dukkansu kowa ba zai ji yunwa ba. In ka ga wani ya kwana da yunwa, to wani ɗan adam ne bai bi hanyar da take daidai ba amma ba Allah ba ne ya hana domin sharɗin Allah a duniya ya yi mutane don su rayu ne shi sa Allah sai ya hana ka kai da kanka ya ce karka kashe kanka da kanka ina fata an gane karka jefa kanka a halaka kai kanka da kanka Allah ya haramta mutum ya kashe kansa da kansa to na kuma kashe wani ya tabbata hadisai ingantattu duk wanda ya kashe kansa da kansa za a haramta masa shiga aljanna to kuma daga kashe wani kuma kai kanka ma daga kashe to ina kuma garan wani ba na kan ba saboda naka amana ne suka ce babu wani zunubi da Allah ya faɗi narkon azaba manya a kansa kamar kashe ɗan adam musulmi ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima duk wanda ya kashe musulmi da gangan da sakaci da ganganci to Allah ce jazaohu jahannama sakamakon sa wutar jahannama ne to idan haka Allah kada ya faɗa ma ai kowa ya gane kowa ko mai shakka bai san jahannama ba amma sai ce khalidan fiha zai dawwama a ciki to a tsaya haka ma ai kowa fahimta da tunda ai bala'i ta jahannama kuma zai dawwama a ciki sai ta tuba ma wannan ba wa ghadiba Allahu alai Allah ya fushi da shi bayan haka ma wala anahu ya tsine masa kuma wa addalahu azaban azima narkon azaba ne jeri guda biyar manya-manya aka da gaban da ya kashe musulmi guda ɗaya da ganga gangancin nan kuma ya ɗauki kana da damar ina fata kuna ganewa damar kawo mutane wani abu da za su rayu su ji daɗi daɗin rayuwa sai ka ji kawowa san daɗin kawo wannan wani ya mutu to kai ka kashe shi ina fata kun gane domin da ka kawo da kamata ya mutu ba lokacin sai da zama lafiya kalau azalinsa ya zo ta ce azalinsa ne ya zo kai wannan amma ba ganganci a ciki domin duk abin da ake bukata an mar kuma sai kwana ya kare sai ya mutu shi ya shiga cikin kashe mutum da gangan kamar abin da ya faru yau din nan abin bakin ciki da jimami da alhini mota sama da mutum ɗari a ciki yau din nan za ta fi inusari da safe eh ka ce min shi ne na ce ma sama da mutum ɗari a cikin motar da kaya sai ta faɗi ta ji mutane ciwo masu mutuwa kuma suka mutu haga an ka kalla abin a normal sense ganganci ne saboda taron da ake motar ba gajin motar ba na fata kuna ganewa sannan wanda yake da hurumin ya hana a hukumance da bai hana ba ya shiga ciki in matsalar hanya ne ya sa aka samu accident ɗin to wanda yake da alhakin ya gyara hanyar da bai gyara ba ya shiga ciki ka duba hanyar nan ta daga garin nan daga rakali zuwa bai mari just 50 kilometers fa amma sama da shekara goma sha an ƙi a gyara ta da wahala a yi sati mutane ba su mutu ba a hanya da wahala ka ji an yi sati ba a mutu saboda rashin kyan hanya ɗaya gangancin direbobi biyu wautar fasinja uku inda motar da mutum goma za su shiga an sa mutum ashirin haka ake kine dai mutum goma zai shiga motar ƙa'ida amma mutum harin sun shiga kuma an je an faɗi kuma an mutu haka an samu abu uku ya faru da mai aiki akan alhakin wannan abin ya yi aiki da ba za a samu wannan mutuwar da yawa misali inda akwai doka cewa iya mutum kaza za a ɗauka a motar kuma jami'ai sun tsaya a kai an ɗauki iya kaza sai aka yi hatsarin sai iya kaza suka mutu kaga an samu sauki kenan ai domin da ba a takaita ba za su lunku ne kuna gane yasa akwai bala'i fa akan mutane ba sani ba fa wallahi shugabanci in ka karɓe shi ka shiga uku in dai ba za ka yi abin da ke daidai ba wallahi sadar Umar bin Kaddafa ya zo zai rasu mutane suke mala abin nan sabai suke masa irin kamar kwantar masa da hankali cewa kai kam kana kalifan manzan Allah duk duniya ta da kai mutumin kirki ne kaza kaza kaza ka ta jawabi ana nuna masa abubuwan da na alkhairai yace kayya ni ina ma a ce ban musulunta ba sai yanzu yanzu ina musulunta na mutu in je gaban Allah babu lada babu alhaki hamun sauki yace ina tsoron Allah kada tambaye ni daga Madina zuwa hanyar Baghdad Iraq wata hanya ba a gyara an yi dade ba raƙumi da kaya ya fada ya karye ban san me zan cewa Allah ba raƙumi fa ba mutum ba fa yake alhini saboda ya san nauyin abin da yake kansa amma yanzu fa hanya sama da shekara goma na baku labari ga ta nan kuma maganar ta ba a yi ma kuma kullum mutu ake ce a hanyar a ɓata dukiya a sarwantar da rayuka mawaron kowa da ita ta ma Allah yana ji yana gari kuma yana rakwadin kuma zai hukunci la mahala kuma sai Allah ya yi hukunci tunda shi ya faɗa kar ayi kuma an je an yi shi sa shugabanci bala'i ne in mutum bai san shi ba wallahi ran musulmi fa abun Allah fa kimar da yake da shi ba kaɗan bace fa ran musulmi yana da daraja abun Allah fiye da tunaninka shi sa kar ka yadda a ce kai ne sila ta jaza wani ya mutu wala ka shiga uku ka shiga uku a duniya musamman a cikin da gangan kai ba kuskure ba haka kawai da gangan da gayya ko kaga akwai matsaloli da yawa mota sama da mutum 100 take dauka da kayan nauyi da babbar wheelbarrow sun kewaye ta ko ina kuma za a kama hanya a tafi an je an yi accident mutane da yawa sun ji rauni mutane wasu sun rasu haka babu daɗi wannan abin ba daɗi ne wallahi muna fatan duk wanda ya rasu musulmi Allah ya fe musu Allah saka sa aljanna Allah ba su kwajiwa zuri'ar su da dangin su hakuri na rahin da suka yi Allah ya albarkaci abin da suka bari na zuri'a wanda kuma suke da rashin lafiya suka samu curuka Allah ba su lafiya Allah warkar da su Allah shiga cikin lamarinsu amma ga irin yanzu a ce jinya ta samu cikin irin wannan ga karancin karfi ga fama da rayuwa ai ga mutum gaba ɗaya rasa rayuwa shi kaga to duk wannan sakaci ne na hukuma da kuma dabbanci na su mabiya to amma haka rasa matan za a magana abin amma in shugaba yana so na mai sauki ne gyara shi babu wahala wallahi babu wani wahala tunda kai Allah ba fawa ya baka dama kuma zaka iya kuma za a yi yasa Allah mutai yake haƙin ran mutane ka duba nan mazala ke magana malaka cewa ashe koda mushrikai da yan bid'a da azzalimai suka nemi ayi sulhu da su dan a samu kubutar rayukan mutane a samu tabbatar da wani abu da yake shari'ar Allah ce a ban ƙasa to za a yadda da wani sulhu tunda irin shi manzo Allah ya a sulhu da biya da kafire sulhu saboda me dan a daina yaki tsawon shekara goma kar a zubar da jini kuma yayi wani sulhu ne saboda kar a shiga garin maka mutum sama da dubu goma sha ɗin nan da muka ambata a baya a shiga maka a gwabza yaƙi wa ya san iyawan da ya su su to haga a matsayin shi ne shugaba kaucewa wannan abun sai zaɓi a yi sulhu tare da cewa sulhu ga kalle shi a idanka kamar wani abu ne da nuna ma kamar an an yi musulunci kamar kaskanci amma da ke manzan Allah ne ta ya yadda ko ba haka bane da rai ya kubuta sai mu kuma yanzu aka ce ganin yan siyasar su ba rai bane a gaban su yawancin su akwai masu kishin mutane ma ba su da sosai sai Allah ubangiji ya ka dauki Allah ya ba ya taimaki masu shugabanci su gane irin wannan haƙoƙin mutanen amma Allah ka yadda kana shugaba wani ya mutu a sanadiyar zaluncinka da kai ka shiga kwagun Allah muna ta faɗa ne saboda wata raga ga anan masallacin Allah da rabo ne zama gwamna ko ba zai ba to ka tuno wallahi karatun nan ka shiga uku kai ma aiki ya same ka ba abun daɗi bane fa magabatan ka zama shiga fa su fa alhini ake maka dan ba wani daɗi ka samu ba yi saboda ka zaka mutane fa hidima ne ba dare ba rana fa to daɗi ne shi ai abun wahala ne eh yanzu ba mutum zai kashe mahaukatan kuɗi yan yi nemi gwamna ko wani a makamanta haka saboda shi ma kuɗin zai zo samu tasfil kaga mun shiga masifa kenan Allah gyara mana Najeriya mu Allah ka dauki yasa akwai hatsari mai yawa wallahi duk abin da kasan zai sarzdiyar ran dan adam ya salwanta wallahi ka nisance shi kaga mutum mashin din nan fa ba bi mashin fa mutum biyar sa haukan mashin to wanda ne kai daga ga to mutanen su wani mutane ne masu kuna wannan ni yanzu a irin tunani na ai ko muku ba za mu hakan mashin da kai ba kawai ku zo ku mamman ne a jikin juna kamar wasu ƴan luwaɗi wani riskin ne wannan ai bai yi ba ai amma mutum biyar kaga direban akan wuyan mashin ɗin fa yake fa in direban mota ne kuma a gefensa fa na hagu zai saka mutum bayan nan kusan mutum biyar a gaban mota kaga direban ya fito ya rike tarin kan haka kamar tsuntsu haka wallahi haka suke mota gof kaga dan adam an lafta rake akai an lafta buhuhuna kuma ya hau kai kuma wai Allah kiyaye hmm ne no ta kare to no ta kare kuma sai sulube ya fade mutu no akai Allah sauki wala duk wanda yake da hurumin ya hana bai hana ba wai gargata ayin aka hana su neman abincinsu ne to waye ya ce maka akwai wanda ya sai wasu ɗan adam in ba Allah ba in ka hana wannan saboda zaluncin da ake sai Allah ya buɗo mutane kuma saƙofin arziki babu adali saboda haka Allah ke abinsa ba saboda kare ran ɗan adam ai ba ƙarama abu bane ai amma kullum mutuwa ake ta yi ba ji ba gani kuma a hanyar da za a iya maganin abin amma an kasa Allah tsare imanin yace ina miki ai ba mu kai take bari mu karasa shi to ai ba mu karasa shi ba abin a tsakiyar sa ne fa a yace wa in mana'u gairahu ko ba ga bane fa yu'anuna ala fi ta'zim hurmat Allah ta'ala ko da su wa'annan kafiran yace sun nemi ayi sulhu da su ko dan abu da tabbatar da mu ne shari'ar Allah to za a karba musu wa ujibu alaihi sai a yi wannan shar'i a zauna akai wa inu alaihi a taimake su akai yace wa in mana'u ghayrahu fayanuna alama fihi ta'adibu hurmatullahi ta'ala ko lokaci da da akwai zafi ko a bari خلاص ba sauri nake ba za mu yi tsara din babu damuwa saboda akwai ma zufa sosai mutane kuma suna son abu kuma ga zafi babu daɗi kaga daga cikin abu da ya zama mana kusa matsaloli shine solan mu na masallaci ya ɗauki kusan sama da wata ɗaya baya aiki saboda wani glove ya mutu a cikin imbata dubu ɗari biyu da hamsin ne gyaran shi glove ɗin ko siyan shi a gyara amma abu har yanzu ya ƙi sai ka rasa ma to wa za ka je kai jawabi bai wuce kaza ba an tabin mutane sun takakka kuɗaɗen su to na ka je ba za ka iya zuwa kuma maka ta musu komai ba shi ne muke ta fama da wannan security service ɗin a ɗan sa da inji shi ma ga tsadar mai haka ake ta fama da rai amma dubu ɗari biyu da hamsin ne ake son a gyara ban yau in aka samu kuɗin gobe za su iya kawo shi an gyara shi kuma a ɗaura shi a samu haske a samu fanka a samu amma ga shi abu yaƙi saboda kuma an ƙi a ta jawabi ne saboda mutane sun gaji ga wahalar rayuwa da ake fama da ita ga rani ne yanzu harkoki da yawa babu kuma ga wani ana fama da abinci ga layya a gaban mutane ga to ga ganka kallon abin ta karsa ma za ka ce mutane za ka sai a yi bakam ko a yi shuru saboda haka dai wannan shi ne matsalar masallacinmu a yanzu ana neman wannan kuɗin in akwai kuma wani da yake ga Allah ya taimake zai iya kawowa to ana ƙoba tana buɗe ya kawo ya taimaki kansa da kansa ina fata an gane wanda yake da dama kuma ko zaka iya faɗa wa wani kasan zai iya kai man ka faɗa mar yayi ka samu lada ya samu lada wannan dai shine matsalar mu a yanzu kuma shugabanni sun gaji sun ce ai ko sun yi shiru saboda illar da ake fama da ta yanzu na wahalhalin rayuwa da fama da rayuwa kuma gashi kullum abun ba ta karewa yake ba ba ku gama wannan ba wannan zai shigo to amma dai wannan shine damuwar masallaci 250 ake nema in Allah ya sa wanda ya jina da iko kuma ya kawo gudun Musa sai kaga an gyara an samu sauki saboda zafin yayi yawa Allah ubangiji ya taimake mu Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi